الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da hudu ne ko hudu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta wato 2026 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun fara bayani aya ta 78 an gari ko aya ta saba'in da bakwai afuwa a cikin suratu yunus a shafi na 218 sai lokaci ya muna halinsa eh tamanin ko tamanin da bakwai nake sun cewa aya ta tamanin da bakwai na a yau za mu tashi akan wannan ayar da izinin allah subhanahu wa ta'ala muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتاً وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين
جزاكم الله خيرا mun sani cewa muna dan tabo mas'aloli na azumi qadaya al-mu'asira al-muta'alliqa bis-sawm aw bis-siyam kuma musamman abubuwan da suke da alaka da al-muftirat to yau zamu tattauna akan ma yadkhulu ila al-jismi abra al-ayn kama abinda ya shiga ta jiki amma ta kafar ido shin yana karya azumi ko baya karya azumi idan mai azumi yayi amfani da marhamul ain an gane ko abinda ake sawa maganin ido ko ko qatratul abin nan qatratul ain suna kiran shi marham suna kiran shi kuma qatra shin akwai azumin shi ko babu malamai sun ka tafi cewa wanda ya amfani da maganin ciwon ido ko da da ranar ya azumin sa yana nan dam azumin sa bai kare ba wannan kuma ita ce fatawa wadda Sheikh Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yayi da kuma wannan shine ra'ayin majma'al fiqh islami da yake jidda kuma wannan shine fatawar al-sheikh al-allama bin baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin kuma shine fatawar lajna ad-da'ima ta saudiya lil buhuth wal ifta idan ka duba kuma a cikin littafin muftiratus siyam al-mu'asira na ustadu dr ahmad bin muhammad al-khalil a safha ta 63 shi ma ya kawo bayani mai kama da wannan yake cewa ma ya dukulu ila jismin sa'imi abral ain ya ce to sai ya kawo maganganun magabata malaman hanafiya da shafi'iyya an gane ko sun tafi cewa idan abu ya fito ta ido ya shiga jikin dan adam bai karya azumi ina ba ta an fahimce ni amma malaman malikiya a mazhaban malikiya da hanabila suna ganin abinda ya biyo ta ido an gane ko ya shiga ta ido yana iya shiga cikin makoshi an gane ko ya kawo ta baki daga makoshi sai ya shigo cikin jiki don haka yana iya karya azumi an gane ko wannan ita ce fatawar da sun ka baya to amma sai malamai suka yi bayanin cewa yadda za a fahimtar mas'alar an gane ko shine jamhurin malamai na wannan lokaci sun tafi cewa in dai abu ya shiga ta ido an gane ko ya shiga jiki baya karya azumi dalilin kuma dalilin su ido abin da ya shigo ta ido galibi ruwan da ke shiga ta ido bai da yawa ko da an ce magani ne ai dan dab dab dab ne sun ka ce ba abu ne mai yawa wanda har ko da ma misali a ce yana zuba har ya kawo cikin makoshi ya wuce hujjar su ta biyu sun ka ce wannan magani da ake sawa athna amruriha fil qanati dam'iyya tumtassu jami'uha idan ka zuba magani a nan galibi lokacin da yake wucewa waɗannan wuraren da yake wucewa a kansu sai su tsoce magani dan maganin da ake sawa kai tsaye nan daidai wannan fatar jijiyoyin za su janye wannan magani wala tasilu ila al-bal'um sai dai shi maganin bai isa zuwa ga makoshi sai dai in yana da kaifi ko yana da wani abu to wannan sinadarin na kaifin nashi sai ka ji saboda jijiyoyin suna da alaka da juna sai ka ji kamar ya kawo a cikin makoshinka sannan sun ka ce kuma shi wannan digon magani an gane ko ba abu ne wanda ya taba zuwa a nassi an ka gan shi sannan kuma ba ci ba ne ba sha ba ne balle a yi kiyasin shi akan abin da yake mi yake karya azumi kenan ba a samu nassi karara ba kuma ta fuskar kiyasi baya shiga siyasa suka ce kenan wannan baya karya azumi amma an samu waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa idan mutum ya saka magani a idonsa zai karya masa azumi ina fata an fahimci to amma waɗannan sun ka ce wai misalin shi misalin kwalli ne kun san kwalli akwai waɗansu malamai suna ganin cewa idan mutum ya shafa kwalli zai karya azuminsa sun kace to ai duk ɗaya ne za a yi kiyasi akan wannan to duk da yake mas'alar kwalli za ta zo zuwa gaba sannan kuma sun kace ai malaman da ke likitoci sun nuna cewa ai jijiyoyin ido an gane ko akwai alaka tsakanin ido kafar ido da kuma hanci da kuma makoshi ma'ana duk abin da an ka zuba ta ido ba abin mamaki bane ya zo ta hanci kuma abin mamaki bane ya kai ta makoshi ina fata an fahimce ni amma zance dai mafi inganci baya karya asu saboda mi saboda kafin a samu abin da za a zuba ta ido ya zo cikin makoshi ai ba kaɗan ba ne sai an yi fardukin abin ba ya isa tutun da wannan wani abu wanda ba a majin shi ta haka ba za a yi kiyasin shi ba don haka wallahu a'lam idan mutum ya sanya wannan magani azumin shi yana nan azumin shi bai kari ba mun ji wannan da kyau ko sau shi kuma kwalli akwai sabani za mu zo mu ga abinda shi ma matsaloli abinda bayan mai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam malam an sake maimaita aya wa auhayna ila musa وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين كما يد تفسير mu yake tafiya shine muna fara bayani ne da ilmul munasabat haka ne ko ba haka ba wanda in babu asbabun nuzul muke farawa da shi sannan mu zo zuwa ga sharhul mufradat sannan kuma mu zo zuwa ga bayanin mas'aloli da suke karkashin aya to a jiya dai mun yi bayanin ilmul munasabat wa auhayna ila Musa wa akhihi muka ce ibnu ashur ya tafi cewa shine cewa an yi atafina na wani juz'i na kissa akan wata kissa ko ba ka bane labarin annabi Musa dai guda ne amma da yace atful qissa ala qissa ba yana nufin qissa annabi Musa ba kuma wata kissa ce daban yana nufin an tashi daga wani yanki na wannan kissa zuwa ga mi zuwa ga wani yanki wanda kuma har muka kawo cewa mai abin nan الربط والتناسب بين آيات abin da Qur'an al-Karim shi kuma ya kawo cewa an yi intiqali ne ma'ana daga lokacin da bani Isra'ila suka shiga cikin matsala tunda annabi Musa ya rinjayi 'yan kanzagin Fir'auna su ne masu sihiri yan gane kashenin fir'auna su ne ni masu sihiri to tunda an karin jaye su suka yi kumya sai suka ɗauki hanyar cutar da mutane shi yasa mutum in ya ga kafi shi karfin hujja to sai ya koma amfani da karfi da sharri da ƙagi ɗabi'a ce ta wanda an karin jaye ina fata ana fahimta ta to da haka fir'auna sai koma wajen tsanani to sai aka yi musu umarni da su yi sallah an gane ko saboda sallah tana daga cikin abin da ke haffafa ma dan adami ya ji saukin matsalolin duniya shi mai wannan littafi haka ya tafi je mu yi bayanin wannan ko ba haka ba to yanzu sai mu dawo zuwa ga bayanin mun yi bayanin kuma daidaikun kalmomi a cikin tafsiri na jalalaini a jiya kenan yau ba mu bukatar sai mun sake maimaitawa yanzu za mu shiga ne ga dangadan wajen bayanin mas'alolin da suke karkashin aya a takaicen takaitawa gwargwadon abin da hali ya bamu Allah ce to wa auhayna ila Musa ko mun yi wahayi zuwa gawa annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim mun gane wannan da kyau ko to anan abin da ya kamata mu gane annunu huna litta'zim cikin qur'ani tana da yawa zaka ga an kawo nunun ko ko a kawo wawun da nunun allati tadullu ala al-jam' amma in an kai amfani da ita game da haƙƙin Allah ba ana nufin akwai alloli masu yawa ba a'a ana nufin girmamawa kaga da din yace wa auhayna bai ce wa auhaitu ba ko baka nan bane sannan Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kaga hafizuna ai jam'i ne domin an ƙara wawun da nunu amma ba yana nuna akwai alloli daban-daban ba kada wani kirista ya zo ya ce maka ko wance to kukunce Allah ɗaya ne kuma gashi cikin Qur'ani an cewa auhayna sai ka ce annunu litta'zim mun gane da kyau kaw wa auhayna ila Musa mun yi wahayi zuwa ga Musa an gane ko a cikin littafin wani littafi da ake kira maqalatun fi tafsiri wa ulumil qur'an na ustadu Dr. Musa'id Tayyar a safha ta 67 zuwa safha ta 69 wasu makalatu ne da yayi fasko yana daga cikin wanda sun kai fice a ilimin tafsiri a wannan zamani maqalatun fi ulumil qur'an wa usulut tafsir na ustaz dr musa'id at-tayyar an zo da wata mas'ala shine al-alamul a'jami fil qur'an ai an ce suna alami an gane ko alam a'jami wanda ba na larabci ba in yazo cikin qur'ani shin yanzu ya za mu yi da shi mai hukuncinsa wani yana ɗauka wannan matsala matsala ce mai sauƙi kalima ta musa annabi musa balarabe ne ba balarabe ne daga cimmi bani isra'ila to sunan musa asalin shi ba larabci ba ne kuma yanzu gashi ya zo cikin ƙur'ani kuma allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun da sunayen waɗanda ba larabawa suka zo cikin alƙur'ani shin larabci za a ɗauke su kuma za a ɗauke su larabci ba ina fata an fahimci ni amma shi ustadar doktor kariba cikin wannan safa ta 67 zuwa 69 ya ce wallazi zahara li bi ikhtisarin abinda ya bayyana gare shi annama yuz'amu annahu a'jamiyyun qad sara lahu rihlatun intaqala fiha min al wato sassa min al-arabiyyati ila al-ujma ثم عاد معجما إلى العرب المعاصرين المعاصرين للرسالة wato ma'ana asalin shi an gane ko in takala fi hamid al-arabiyya ila al-uzma yace asalin sunayen na larabawa ne sai suka waɗansu kabilu suka yi amfani da su daga baya kuma sai suka sake dawowa zuwa ga larabci amma abin da ya kamata mu ɗauka shine cewa a'a wannan kalimar tun da ta zo cikin alkur'ani to tana yi wa larabawa sun yi amfani da ita kafin saukar alkur'ani hatta koma larabci na fata an fahimce ni shi yasa sabanin da aka yi a ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan hatta da su da waɗanda sun kace komai larabci da sun kace banda sunayen da asalin su ba da larabawa bane to hatta da su kuma ai su larabawa idan kalima ta shigo cikin yaren su sun ka daidaita ta zami ta zan nasu yaren li'anna al-lugha ka ka'inil hayy ko ba ka nan bane ita shi yare kamar abu ne mai rai yana iya yadda abu mai rai yake girma an gane ko ya fadada ya faɗi ya mutu haka ma lugha sai ka ce wani yare an daina magana da shi yanzu akwai al-lughatul mahjura fil alam waɗansu yarurruka sun bata a duniya saboda masu su sun daina magana da su har babu su a duniya kuma akwai yarurrukan da suna da girma a duniya akwai yarurrukan da ba su da girma a duniya kenan haka dai kuma cikin mutane akwai babba akwai karami dan haka dai kalima ta Musa duk da yake cikin karatu akwai masu karanta ta da imala musa ko ba karan bane to amma dai ko musa kace ko musa asalin shi a'lam ne a ajamiyun sai dai yanzu ya koma min ya koma larabci to wa auhayna ila musa Allah ce mun yi wahayi zuwa ga annabi musa wa akhihi da dan uwansa wani dan uwan nan nasa haruna an gane ko can ma yace haruna akhi ushdud bihi azri kasa akwai masu rikicin karatu to da Allah yace wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa an rike malamai sun yi sabani kadiba cikin ad-durrul masun da sauran littafan da sun kai i'rabin qur'ani wadansu sun kace wagga an sunanta mufassira rike mufassira an gane ko li'annahu qad taqaddamaha ma huwa ma'na al-qawl wa huwa al-iha'u an gane ko wa auhayna ila Musa wa akhihi mun yi wahayi zuwa ga Musa da dan uwansa to miye wahayi kaga wahayi abu ne wanda kimi ka dunkule sai an kace an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyuta hiya tufassiru ma'na al-wahyi ko al-maqsud min al-wahyi kaji sunan ta ko wasu malamai sun kace to wagga an su ba su dauke ta mufassira ba kai su sun dauke ta masdariyya in an ka ce masdariya za a iya hada ta gaba ɗai da an da fi'ilin da zo bayanta shine ake kira al-masdar al-munsabik a cikin ilimin a cikin ilimin nahwu kenan sai sun ka ce wa auhayna ila musa an tabawwa'a kenan an tabawwa'a an masdariya fi mawdi'i nasbin bi auhayna maf'ulan bihi kenan auhayna ilayhi matabawwa'a mun yi musu wahayi da wurin da za su zaba ina fata an fahimci ni mun gane wannan da kyau at-tabawwu daga wato wuri ne wanda ake zama ma'ana a ce an hada maka inda zaka zama sun ka ce at-tabawwu fil lugha an-nuzul war-ruju an-nuzul shine ka sabka ka zamna ga wuri ana kiran shi at-tabawwu sannan at-tabawwu tana nufin ar-ruju'u a dawo da abu wurin da yake ba sai ko mun fahimta ba kenan ko dai a ce an sauka a wuri in an ce tabawwa a manzilan ya sabka a wani wuri ko kuma tabawwa'a ai ya dawo daga wurin da can da ya tafi ya bar shi kuma ya dawo domin asalinta daga ba'a ne sai an ka ƙara shadda zan bawwa'a muna fahimtar wannan wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuriha qusuran wa tanhituna al jibala buyuta mun gane wannan da kyau ko to an tabawwa'a li qaumikuma bi misra buyuta wannan lamun ita ce mun kace wadansu malamai sun kace allamu za'ida in an ce za'ida ma'ana an ƙara ta ne litta akidi asalin maganar an tabawwa wato an tabawwa abuyuta wato wa auhayna ila musa wa akhihi kenan anzilu qaumakuma buyutan maimakon a ce anzilu qaumakuma buyutan sai an ce anzilu li qaumikuma buyutan sai an kai allamu littaqwiyatil ma'ana shine suke ce mata za'ida ina fata an fahimce ni to waɗansu daga cikin malamai suka ce kai wannan lamun kenan wato ba a ce mata lamun za'ida a ce bawwa'a qaumakuma buyutan ba haka ake nufi ba sun ka ce allamu din nan ba za'ida ba ce lamun ce wadda take tana nan tare da fi'ili kenan sai ta zamanto a matsayin ita ce ma maf'ulin wato fi'ili ma'ana tana ta'alluki da shi kenan an tabawwa'a liqaumikuma bi misra buyutan ay liqaumikuma li ajli qaumikuma ku riƙa dan saboda mutanen ku buyutan gidaje na fata an fahimce ni to wanda ba larabci shi kan ji ba sosai wani wani bi irin waɗanga abubuwa in ba matsala ta taso bai ganin amfanin su na fata an fahimce ni to ala ayyati hal an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyuta ku riƙan mu mutanen ku gidaje a cikin ƙasar misra ko ku zaunar da su ko ku saman musu wurin zama bi misra ala ramma marbakon a ce bi misri alba'u harfal jarri ko ba haka muka koyo cikin ilimin nahawwa to bi misra kuma cikin qur'ani ne ba a ce bi misri tunda in an ka ce bil baiti Allah ce wal yatawafu bil baiti al atiq to ya an ka haka ha mamnu'un min as-sarf limadha للعالمية والعجمة كو ana iya cewa lil'alamiyyati wa sunan misra yana iya zamanto wa ujma ko kuma ya zamanto lil'alamiyyati wa ta'nifi ina fata an fahimce ni to ala ayyati hal dai shi suna na misra mamnu'un ne min as-sarf shi yasa in kana koyon nahwu kakkasa tsammanin akwai abin da ake cema al-mustafnayat abubuwan da ana fitar da su su ba su shiga cikin i'rabi ba a yi musu i'rabi in ka hidda mabniyun akwai mamnu'un min as-sarf akwai kuma mu'rab duk da shi mamnu'un min as-sarf akwai lokacin da yake iya daukar kasra amma akwai halat kin da baya daukar komai sai dauki fataha kenan yanzu in ka to bi misra al-ba'u harful jarri misra ismun majrurun بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف وبا هكا با تو دا هكا والله ركي وانا قائدة أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا كريكا ممتاننكو gidaje buyut ana ran majam'i ne na mi na albaitu ana iya jam'in shi akan mi jam'ul jam'i sai a ce mi buyutat ana ran ya rike shi ina fata an fahimce ni amma cikin qurra imam qalun wanda rawi ne na abin nan qalun rawi ne na nafi' da kuma ibnu kathir imam ibnu kathir shi qari ne da kuma ibnu amir ad-dimashqi shi ma qari ne da imam shu'ba an gane ko shi ma rawi ne na asim da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda dukkan su sun karanta biyuta biyuta an gane ko ba su karanta da buyuta da haka kakka ji wani yana karanta cikin alkur'ani biyutan ka ce yayi kuskure an hankalta ma ya'un ta yi mujanasa da min wato ta yi mujanasa da kasra sai an kai mata abin nan kasra an ka ce biyutan biyutan shi yasa in kana kasar libya in suna karatun alkur'ani sai ka ta jin biyutan biyutan kakka ce kuskure ne ina fata an fahimta an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyuta ku riki gidaddaji ga mutanenku a ƙasar misra sai ce mi waj'alu buyutakum qiblatan ko biyutakum mun yi bayanin akwai wannan ku riki gidaddajin ku qiblatan alqibla wurin sallah an gani ko yawwa qiblatan wato kinai an ce waj'alu buyutakum qiblatan ku sanya gidaddajin ku su zamanto alqibla a nan muna da waɗansu matsaloli duk da za mu bar su har ƙarshen aya da an ka ce waje alubu yutakum ƙiblatan ku sanya gidaddajinku su zamanto alƙibla ibn jarir tabari kun san mun ce yana daga cikin wuraren da ake amfanuwa da wannan tafsiri idan inda an ka kawo saɓanin malaman da suke tafsiri mun ja ne ko shi ibn jarir tabari in ka cire inda ya kawo ikhtalafa ahlut ta'wili ka gyara su to zaka samu karatu mai yawa saboda nan ne karatun yake inda ba a yi sabani ba ai babu matsala ba sani ko mun fahimta ba jiya ma ai mun kawo wani wuri na farko kafin mu je wancan wurin inda za mu inda an ka ce inda ya ce Allah ce faqalu ala Allah tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi adh-dhalimin ko ba haka nan bane to sai jiya mun ka ce ibnu jarir at-tabari ya ce waɗansu malamai waƙa ikhtalafa ahlu ta'wili sun ce nan alladhi sa'aluhu rabbahum min i'adatihi ibtila qawmi fir'auna bihim i'adatihi kenan ina ga i'ada ne fa qala ba'dhum sa'aluhu alla yuzhirahum alaihim Allah kai ya taimaki mutanen fir'auna akan su shine rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin sun ka ce fa yadhunnu annahum khairun minhum sai mutanen fir'auna su tsammanin sun fi su alkhairi wa inna ma sullitu alaihim likaramatihim alaihi sai su tsammani abin da yasa Allah ya ba su iko akan su saboda suna da wata kima da daraja a wajen Allah wa hawanul akharin kuma su ko wadancan ba su da daraja jiya mun kawo wannan bayani to abin da yasa ni sake maimaita wannan bayani jiya sai ni ce duka maganganun da Imam Ibn Jarir at-Tabari ya kawo duka ma'anar su daya haka ne ko ba haka ba to amma cikin tsayawa da ni ni ƙara duba sai ni gane a'a akwai sabanin ma'ana shi kuma amana ta ilimi in ka gane akwai magana ka rago ta koko akwai kuskure me ya kamata ka yi ka yi bayani yadda za a gane ko kuma in kuskure na ka nuna to kaga ashe na farkon ya saba mana biyu sai ya ce wa qala akharuna bal ma'ana zalika la tusallituhum alaina ko fayaftatinuna Allah kada ka dora su akan mu sai su fitine mu kaga waɗannan ma'anonin sun bambanta domin can kada ka dora su akan mu sai su sa tsammanin don saboda suna da kima ne a wajen kakan ba su wannan matsayin da kuɗi da dukiya wanda kuma a'a Allah kakka ɗora su a kan mu saboda kada su fitine mu su raba mu da imani shi yasa akwai bambanci daga farko sai ka kamar duk ɗaya ne to wannan shi ne ake kira amin akwai ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu min at-tadad cikin tafsirin alqur'ani in an ce da ka gane ga ka'ida ka rike ta duk inda sabani ya zo cikin kowane ilimi in mas'ala dubu ɗari aka kawo maka rike ka yi ƙoƙari ka gane shin ikhtilafu tanawwu ne ko ikhtilafu tafat in an ka ce ikhtilafu tanawwu rike maganganun sun bambanta an gane ko amma kuma ma'anarsu bata ci karo da juna ba ana iya haɗa su ko ya zama to duk ma'ana guda ce ko ko ya zama to a suna shiga cikin juna mutadakhila sai a kira shi ikhtilafu tanawwu daga annawuna shine yan qur'aniyu da suka gani sai su haukaci sai a ce malam wani ya ce kaza ma sai wai kaji can an ce kaza can an ce kaza can an ce kaza alhali tana yawa ga gano ana iya hada su mun gane da kyau to akwai ikhtilafu tadad shine wanda ba a iya hada maganganu dole sai an rinjayar da wasu maganganu akan waɗansu muna ganewa to anan wanga wurin kafin mu je wanga wuri wanda muke cikin aya da wanga da sun kace ma'anar shi sun roki Allah kada ya ba mutanen Fir'auna iko akan su sai har su yi da tuncewa sun fi su daraja an gane ko wannan gaskiya ne kafirai suna ganin cewa dukiya idan ka same ta kamar alama ce in kana da mulki ko kuɗi ko ƴaƴa Allah yana son ka wannan kuma ba gaskiya bane an gane ko don Allah ya ce ayahsabuna أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون mun gane wannan to kaga wagga magana akwai abin da ke gaskata ta cikin alqur'ani to ita ko wagga magana wa qala akharuna bal ma'ana zalika la tusallituhum alaina fayaftinunana Allah kaka dora su akan mu sai su mi kasu fitine mu Allah da kanshi ya faɗi irin wannan cewa da an ba kafirai su kaɗai duniya da mutane da wuya a samu wanda zai imani ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين kaga da wannan maganar da wannan maganar babu wanda ta ci karo da juna amma in dan Qur'ani sai kaji an ce wai wa qala akharuna wa qala akharuna wa qala akharuna a'a in ko wace akwai nasu da yake gaskata ta akwai matsala babu to in ikhtilafu tadad ne shine za a rinjaye da wata magana akan wata akan dalili to a karkashin wannan aya da muke akan ta wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyuta waj'alu buyutakum qibla ibn jarir at-tabari nan ma ya kawo sabani yace waqtalafa ahlut ta'wili fi qawlihi waj'alu buyutakum qibla fa qala ba'dhum fi dhalika nahwi alladhi qulna fihi wasu sun ka faɗi irin abin da mun ka faɗa menene shi ibn jarir at-tabari ya faɗa waj'alu buyutakum qiblatan kenan waj'alu buyutakum masajida tusalluna fiha kuma da gidaddajinku ko gidajenku murin sujada ma'ana masallatai da kuke sallah saboda mi saboda in suka fito suka yi sallah a fili za a yi za a kama su a azabtar da su hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka ai da da'awa da koyi aka yin ta ko ba haka nan bane sai da Allah ne ce fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin sanan da anka bayyana da'awa mun gane wannan to kenan su ma akwai hara shi yasa muna kira zuwa ga dalibai idan ka je a wuri baka san matsalar wurin ba kada ka yi saurin bayyana waɗansu abubuwa saboda in akwai makiya sai a yi gaugawar bici da awarka tsaya haka gane wurin da kake ka fahimci al'ummar da kake tare da ita wace mas'ala ce ya kamata a fara da ita sannan wannan sannan wannan sannan wannan in ka zobo ma mutane matsaloli gaba ɗaya cewa ce kuma makiya za su saurin wato samun sa'aka sai a nisantar da mutane daga kai amma in ka bi a hankali a hankali sai ka gane menene kamata in fara da shi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma suka zace a ni ba ni tsoron kowa kuma komi sai na haɗi ai ba rashin tsoro na ke sa ba a haɗin wani abu ba maslahar da awa ce ake ake aikan kama mun ji wannan da kyau a muna ganewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana iya kashe Abdullahi ibn Ubay ibn Sullu ko baya iyawa yana iya bada umarnin a kashe shi ko baya iyawa amma sai ce da sahabbai suka zo manzo Allah ka ba mu su Umar suna daga cikin daga su Abbas da Abbas sa ta kobi su fille kan shi sai ce a a li alla yuqal anna muhammadan yaqtulu ashabahu saboda su wasu dama kuskuren naka suka jira gashi halatta ne a kashe shi ko ba halatta bane mutumin da ke cutar da da'awa kuma kahiri dan an kashe shi an yi wani abu amma me yasa aka bar shi saboda waɗanda ke nesa su ba za su fahimta wani abu ba shi yasa masu wayo sai su yi ta cutar da kai don ka yi ƙoƙarin ka faɗi wani abu ko ko ka aikata wani abu sai ce ah ba gashi nan ba ai mun gaya muku to amma in kana da wayo sai ka ni sai ka kwantar da hankalinka komi yana da lokacin da ake raddi Allah ma sai a gayi magana gare shi sai ya kyari wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun wa id qala Allahumma in kana hadha هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كما هكا بتشبا جيجي تتشواوا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون باقا قرأ الله كن كيبا شيسا أسا حكمة كسا حكمة تدعوا في القول والفعل لابد بمعرفة الأمور الستة في الداعية والمدعوي من من أنت ومن المدعو ما ما صفاتك أنت وما صفاته هو متى تدعوه أين تدعوه كيف تدعوه لماذا تدعوه أكني shi yasa wani lokaci sai an sa hikima saboda akwai lokacin da za ka yin gaggawa sai a cutar da addinin ba kai ake ba gudu ba kai an san baka da tsoron amma addinin ake son a cutar to sai a bi wata hanya waɗannan misalan suna nan cikin alkur'ani da sunna muna kira zuwa ga matasa a bi a hankali waɗansu abubuwa ka tsaya ka fahimce su a ilimi ya halatta kai bayanin kowace irin mas'ala a ilimance kuma da hikima ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai sun yi ta jefa mishi waɗansu abubuwa don su ɓata da'awar Allah da kanshi ne ke abin ga 29 ga wata manzan Allah ya tura sariya ta su abin nan Abdullahi ibn abin nan namun ta sunan abin nan baban shi an ka tai an kai sariya 29 kaga da 29 da 30 wata yana mi yana kusa ga juna tunda wata na ɗaya mutuwa 29 yana ɗaya mutuwa mi 30 amma sai mushrikai suka fake da wannan suka ce a ya ce akan addinin annabi ibrahim shi gashi nan kuma ya kai hari a cikin wata mai alfarma sai Allah ce yas'alunaka ani shahril harami qitalin fi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله sai da hikima waɗansu abubuwa in ka yi gaugawa tana yiwa kai ne unguwar ku ko yankin ku za ka iya taimaka ma addini katta ka buɗe wuta sai a kashe ka kaga sai an yi shekara talatin kayan a samu wani mutum kuma ato da aka a taisan nusannu ko da ana da ƙarfin wani lokacin in ma ka bayyana ƙarfin ka ma sai a cikin cuta maka gara a ɗauke ka ba ka da wayo sannan a gane kana da wayo gara a ɗauke ka sakari sannan a gane ba odo bulo kake ba ko ba haka nan bane mutanabbi ya ce wa jahilin maddahu fi jahilihi dhahiki hatta atathu yadun farrasatun wa fam idza ra'aita nuyuban laythi barizatan fala tadhunna anna al-laytha mubtasim fal khayl wal layl wal bayda'u ta'rifuni was sayf wal rumh wal qirtas wal qalam kaji mutanabbi ya ce wa jahilin sai ka kaddara rubba wa rubba jahilin maddahu fi jahlihi dhahiki ina masa dariya sai dariyar nan ta jawo shi yace hatta atathu yadun farrasatun wa famu has hannun da zai farauce shi da bakin da zai farauce shi sun ka zo kusa suka damke shi yace idza ra'aita nuyuban layfi barizatan idan ka ga nuyub jam'i ne na annabu jam'in shi nuyub zaga waɗannan haƙura da ake farauta da su yace allaisu kuma ɗaya daga cikin sunayen zaki yace idza ra'aita nuyuban layfi barizatan idan ka ga zaki ya bude haƙura haka ya wa ya washe baki ko to fala tadhunna anna laysa mubtasim kakkasa tsamanin zaki dariya ce yake haka gaugawa wani lokacin sai ta samu kiyanka su ƙara laɓewa su ji daɗin cutar da kai kwarai da gaske amma in ka taya a hankali ana faɗa kana tattarawa shi yasa kuke ganin turawa a ture da waya kaji an kama ɗan adawa barin shi aka yazo har majalisa ya ta surutu sai a rubuta duk abin da ya faɗa sai a duba inda hasada ce da bakin ciki sai a shayi inda kuma kuskure ne sai a gyara an ci riba ko ba ci ba a ji magana mu konon da kaɗe wallahi yanzu ina sawa kulli in buge ka shi ke kai ba karanta aiki babu ilimi cikin harkar subhanallah ainihin hikma to almuhimmu dai ibnu jaridu tabari ya ce waj'alu buyutakum fa qala ba'dhum wasun kace abinda ake nufi kenan shine ij'alu buyutakum masajid tusalluna fiha yace wa qala akharuna wadansu daga cikin malamai sun kace waj'alu buyutakum qiblatan kenan waj'alu masajidakum qibalal ka'aba ma'ana ku mai da masallatanku su fuskanci ka'aba kun ga da akwai bambanci cewa su fuskanci masallatansu kenan ma'ana in duk masallacin da ba ka'aba yake dubi ba ma'ana su rusa su kalli ka'aba ina fata ana fahimta ta to wannan waɗansu malamai sun faɗi wannan magana ina fata an fahimce ni to sannan kuma ya ce wa ƙala akharuna waɗansu daga cikin malamai sun kace waje buyutakum qiblatan ma'anahu waje buyutakum yuqabilu ba'daha ba'da sashin su ya kalli sashi domin an ce qiblatan daga muqabala ne ma'ana kowanne fuskar gidan shi ta dubi ta wani kun san a kowane yanki kan iska tsarin gidaje wani lokaci akwai dalilin da ke sa wa'ayi shi munan yanzu ana yin gidaje a rarraba su yanzu misali kaga wani gida tsakanin shi da wani gida an sa tazara mai yawa yana yiwa ka gani amma yanzu in ka yankin difa ka wuce difa ka wajen gingimi za ka iske can gida can gida can gida ba a haɗa gidaje a wuri ɗaya kun san komi yasa saboda a wannan yankin galibi ana kai wa mutane hari in yan family suka zo suka zauna sai a kewaye su to kenan an rarraba gidajen da an kai ma wancan hari shi ko sai shi daga murya sai a kawo ɗauki wannan shi ne sirri na fata an fahimce ni in ka tahi kwanni akwai wani gari da ake cewa kwanni cikin jihar tawa akwai wani gari tsakanin kwanni da kuma illela iyaka da najeriya suna dai araba alaran ba ka san dalilin a sa mai araba an gane ko malaman tarihi suke cewa lokacin da turawa suke kawo hari ana yawan kashe-kashe da lokacin tun da kahin turawa masu zo akwai yaƙe-yaƙe tsakanin sarakai mun gane wannan to sai suka ga yawan hari yana ana kawo musu hari ana kashe su sai suka ce to yanzu wato wata jama'a daga ciki mutanen garin wasu kaso wani kaso ya tashi ya koma can ya zauna sai sun ka koma can sai an ka samu su suna araba ma'ana araba mun gane wannan da kyau to su sun ka faɗa dai eh dan haka ya kamata ka san tarihi ka san abin nan amma ibnu jariru tabari da ya zo wajen tarjihi kaga ya kawo magana nawa magana uku ina fata an fahimce ni maganganu guda uku ya kawo dan ya kawo magana waje alubuyutakum masajida tusalluna fiha magana ta biyu kuma wanda ya kawo shine cewa waj'alu masajidakum qibla al-ka'ba magana ta uku waj'alu buyutakum yuqabilu ba'daha ba'dha ko ba haka nan bane sai yace amma wa aula al-aqwalu fi dhalika bis-sawab alladhi qaddamna bayanahu wa dhalika anna al-aghlab min ma'ani al-buyut wa in kanat al-masajidu buyutan al-buyut al-maskuna yace ibnu jarir at-tabari yana daga cikin abin da yake tarjihin ma'anoni da shi a cikin alqur'ani kana iya bincike akan al-murajjihat inda ibnu jarir at-tabari manhajuhu fi tarjih muna ganewa sannan kuma al-ikhtilaf fi tafsir ibnu jarir at-tabari an gane ko anwa'uhu wa asbabuhu wa abin nan wa atharuhu to kenan sai ibnu jarir at-tabari yace yace cewa kalima ta buyutu galibi in ta zo cikin qur'ani tana nufin gida ba masallatai ba duk da yake masallatai ana ganewa cikin qur'ani wani lokaci ana kiransu mi gidaje an gane ko wani lokaci ana kiran masallaci bait Allah ya ce mi fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu ko yusabbahu lahu fiha bil ghuduwi wal asal ai masallati ake nufi anan amma galibi galibi in baitu yazo cikin qur'ani gida yake nufi na fata da fahimta ta يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم gashi nan dai cikin Qur'ani daban-daban sai amfani da wannan ka'ida tana daga cikin ka'idodin to kaji abin da sa Ibn Jarir tabari ya rinjayar da wannan kuma daga ciki sai kuma Ibn Jarir tabari yana ganin cewa daga ciki shine kewa waj'alu buyutakum qiblatan دلالة تقطع الأذر بأن معناه غير الظاهر المستعمل في كلام العرب yace ana nufin gida ba irin wanda laraba suke amfani da shi ba saboda mi saboda da an kace abin nan غير معناه الظاهر لم يجوز لنا تجوه الى غير الذي ذلك an gane ko ma'ana yake cewa da an kace waj'alu buyutakum qiblatan dilalatan taqta al-udhr bi anna ma'anahu ghayr adh-dhahir musta'mal fi kalam al-arab wani na iya cewa to ai da an kace qiblatan ba gidaje ba tunda gida bai bai da alƙibla to amma me yake nuna cewa a ɗauke shi cewa gidaddajin su ake nufi don mi don an ce suna cikin tsoro fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum kuma suka ce rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi adh-dhalimin to ko tunda har sun ka roki wannan kenan kaga ana iya ce musu su yi sallah a gidaddajin su saboda fitina sai da to an kira buyutikin a samu musu alqibla saboda fitina su da ake yi don da suna da damar da za su fita su je su yi sallah su da an ba su dama su je su yi sallah su ka ji maganar da waye kawo ta ibnu jariru tabari in ka ga dama ka ɗauka in baka ga dama ba ma ka ajiye ni na kama abinda malamai sun kaci to waje alubu yi wuta kuma ƙiblatan ku sanya gidaddajinku su zamanto alƙibla ma'ana zamanto suna da alƙibla sai ce mi wa bashiril mu'minin sannan kuma ka yi muminai bushara jiya mun kawo maganar sa'adi inda ya ce in an ka shafe wa bashir shine cewa za a yi muminai bushara tun da an ce ba a ce kai musu bushara da kaza ba da kaza amma shi mai jalalin ya kawo bin nasri da ya ce bushiril mu'minina sai ce bin nasri kai musu bushara da mi da nasara wal jannati da aljanna ko ba haka dan bane to amma me yasa Allah ce musu ayi musu bushara me yasa bai ce wa bashir bani isra'ila ba sai ce wa bashiril mu'minina saboda da imanin ka ne za a yi maka bushara kenan sai ya zamanto nan mu'minina an kawo mi an kawo manako a ce wa bashirhum tunda ai sun yi magana sai an ka ce wa bashiril mu'minina an gane ko wudi'a adh-dhahir mawdi'al muzmar tunda bani isra'ila sun yi magana tunda an ce wa auhayna ila musa an tabawwa li qaumikuma alqaumi bi misr buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata sai a ce wa bashiril mi wa bashiril mu'minina kama ce wa bashirhum an gane ko ko ubashirukum tun daga sunan wa aqimu amma sai ba a yi amfani da wannan ba saboda na farko almu'mini na suna ne wanda zai ɗaukan mutane masu yawa na biyu kuma a nuna maka illar da tassa an ka ce a yi musu bushara shi ne suna da imani ma'ana duk wanda imanin shi ba na gaskiya ba ne kai ya sa tsammanin zai ci nasara in kaga ka ci nasara kana da imani kuma imani na gaskiya wato na farko imani na gaskiya kuma imani mai karfi shi ke sa a ci nasara daidai imaninka daidai yadda kake cin nasara akan makiyanka muna gane wannan da kyau to kaje wa bashiril mu'minina umum kenan yanzu duk waɗanda matsalolin da ni kawo kafin mu je aya ta gaba matsala guda biyu kamata in kawo a cikin waɗansu littattafai saboda littattafan nan muna tafiya tare da su kuma matsalolin suna da amfani kwarai da gaske a cikin littafin as'ilatul qur'anil al-majid wa ajwibatuha da muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi ya kawo matsala a cikin wannan aya inda an ka ce wa auhaina ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta an gane ko yace to yanzu misali kaifa nawwa al khitab zan kawo larabcin saboda lokacin dan ka gane ya an kai Allah caccanza salo na magana fi qawlihi wa auhaina ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa bashiril mu'minin yace fa sanna awwalan sanna ma'ana kawo abu biyu an tabawwa'a liƙaumikuma mutum nau kenan biyu ya ce sun jama'a ana ramma sai ya maida shi jam'i in an ce jama'a da larabci yana ɗaukar mi jam'i sannan an ka ce jama'a ko ajima'a an gane ko yana iya ɗauka haɗa sallah ko ijima'i ajima'u ala amrin ma'ana sun yi baki ɗaya an gane ko to da haka sai kai hattara sannan wani lokaci an ka ce jama'a ko jama'a ya haɗa salloli guda biyu ba ya yi jam'i ba ina fata an fahimce ni shi yasa cikin littattafan fiqihu in ka zo ka ji an ce an an taimaka wala yujma'u sai wani ce a ai ba a yin jam'i an ka ce a ba jam'i an ba a yi ba hada sallolin ne ba a yi ni faham to madalla to ya an kai dai qur'ani dibo da zai fara magana auhayna ila musa wa akhihi an tabawwa kaga mutum biyu liqaumikuma mutum biyu bi misra buyutan waj'alu ba a ce waj'ala ba kaga mai jin larabci sai ka shi yasa irin waɗannan in baka san shi boyen nan ba sai a zo ma da su a ce akram kallah wai an ce qur'ani babu kuskure kuma ga wani abu nan an ce kaza dan kuma an ce kaza waje aluna yanzu kuma kaje wai wa aqimus salata wa bashiril mu'minina kuma da an ka zo wa bashiril mu'minina sai ba a ce wa bashiru ba thumma afrada to ya zaka ci sai ya ce to ga amsa khutiba awwalan Musa wa Harun kenan magana ta farko Allah ya fara magana ne da Musa da Harun an tabawwa ali qaumikum bi misra buyutan ko ba kana bane wa yakhtara halil ibada wa dhalika mimma yufradu ila al anbiya alayhi salatu wassalam thumma siqa al khitab amal lahumma tunda asili manzo shike isar da sako to sai an kace an tabawwa ali qaumikum bi misra buyutan to amma ittikhadul masajid kowa yana yin sallah gida ne tunda an yi to waje alu buyutakum qiblatan nan ya shafi kowa da kowa man gane kun fahimta ba ma'ana isar da sako ya shafi Musa da Haruna sallaha to waj'alu buyutakum shi yasa ba a ce waj'ala buyutakum qiblatan ba li'anna dhalika wajibun 'ala jamhuri thumma khassa Musa alayhi salatu wassalam bil bushara alayhi wa 'ala nabiyina afdalus salatu yace ta'ziman laha aw ta'ziman lahu alayhi salam saboda girmama annabi Musa kuma saboda girmama bushara sai an ka ce wa bashiril mu'minina ba a ce Haruna ba wa bashira ko kuma ka ce a'a ban da girmama Musa da girmama Bushara saboda shi annabi Musa shine asalin saƙon Haruna daga bayani an karo kamishi kenan sai da manto asalin risala ta wace ce ta annabi Musa shi yasa sai an ka ce wa bashiril mu'minina anta awwalan mun ji wannan da kyau to ka ji wagga shubha yadda za ka yi kai raddinta in wani ya taso maka ya zaburo ma sai ka samu ruwan ka samu ayoyi ka yi face-face da shi mas'ala ta ƙarshe wadda za mu ɗauka tana cikin al-iklil fi istinbat tanzil na imamu suyuti yace wa ja'alu buyutakum qiblatan qala ibn abbas ibn abbas yace abinda ake nufi da buyutan masajid kenan waj'alu buyutakum masajid inda za ku salla wa qala an-nakhai imamu an-nakhai yana da cikin salaf yace kanu khaifina sun kasance suna jin tsoro fa umiru an yusallu fi buyutihim sai Allah ya umurce su su yi sallah a cikin mi a cikin gidajensu an gane ko yace akhrajahuma ibnu abi hatim qala il qala il kayya in kana dibin cikin irin littafin Imam Suyuti wangar al ikhlisa ga il kayya ita menene il kayya eh ko ilkiya ne ko ko Ilyasu ne ya kuskure a a suna ne malami al kayya al harasi an gane ko yace fa na'am yana da littafi na tafsir ayatul ahkam kadiba cikin littafin tafasir ayatul ahkam wa manahijuha na ustad dr ali bin sulaiman al ubaid na kasar saudiya yace to fa fihi dalilun shi alkayya al-harasi yake cewa amma nan imam sudi alkayya kawai ya kawo saboda sauran sunan kai zaka cike makanka fihi dalilun ala anna as-salata fil masajid afdal wannan yana nuna yin sallah a masallaci yayi ne yafi illa li uzrin sai in uzuri ne to amma nan da yace afdalu liman lirrijali domin su mata yin sallar su a gida yafi musu amin sannan sahun sahun baya ya fi daraja ga mata su gami sahun farko su ko maza sahun farko ya fi musu sahun baya ina fatan ce to da haka sai kai hattara dan da yace nan illa li udhin kenan maza ina kamata su yi sallah shi yasa Allah ce fi buyutin abina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu ko yusabbahu lahu asabanin qira'at fiha bil ghudwi wa sasace rijalun duk da yake kalima ta rijalun abin nan ce suna ne jamid mafhumul laqab ne amma malaman usulul fiqi sun ka fitar da mafhumul mukhalafa cikinsa sun ka ce yufhamu minhu al-illa ar-rajulu laysa bi'awra wal mar'atu awratun falidhalika hadhihi al-aya takhtassu bir-rijali duna an-nisa amma mace halat ne ta zo masallaci shi ma in ta ɗauki matakan da ya dace ba a sa turare ba ba a yi wasu ba a yi rendezvous da wani ba appointment wanda bai son rendezvous ba duk da yake su kansu turawa ingila suna cewa rendezvous amma yare ne wanda ba kowa ke amfani da shi ba cikin ingila tunda da jin rendezvous faransanci ne appointment shine mi shine english ba a shirya wata kitsa wata banna ba ka san gayu yanzu cikin watan ramadan an gane ko gaye dan duniya bai ɗaukar wato wurin da za su haɗuwa da budurwarci an gane ko wadda suke soyayya da ita ya rasa hanyar da zai bi kuma iyayenta ba sa yarda to sai a kashe magana tunda ta waya dai sai dai a ga juna a yi wani abu a yi ta ɗan cacin abin cikin cacin da jin cacin kasan babu alheri cikin wannan harka an gane ko daga caca na alaran mai lauta ƙirin da nuna an ɗauke shi ko to caci ne kasan caci sai HRT parle kenan tattaunawa ko zai annan shine cacin ina fata an fahimce ni wato abinda yake faruwa shi saurayin yanzu in iyayen suka je da yarinya wajen sallar qiyamul layli shi ma sai hiji da ita da shi babu wanda qiyamul layli ta kai shi sai su tura iyayen can wajen sallah su ko sai su shiga ta su harka kaga an dauki masallaci wurin yaudara muna gane wannan to shi sa kaga ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ku hana ma bayin Allah masallacin Allah ko ba haka nan bane amma kuma matsalar sai in babu wata banna da za a shirka in dai za a shirka banna to a zauna a gida amma sai a fage da addini a shirya banda to kaji dai abin da imamu suyuti ya ce illa li udhrin kenan su ko mazaje sai in akwai uzuri amma mutanen mu yanzu su babu ruwan su abinda sun ka dauka dai zuwa masallaci ba wani abu bane sai ka iske ma fada ake zama ina fata an fahimce ni yanzu musamman lokacin buɗe baki ga babban masallaci wanda yana kusa in masallaci yayi nisa sosai wannan babu matsala amma da yawan mutane yanzu ba sa zuwa masallaci saboda mi saboda eh an ka kira sallah shi kenan an shi da tabarwa sai a ce ku buga mana sallah shikenan ko ko duk wata runwa yanzu sai ka iske ma in an kai lokacin sallah ya cikin runwa suke sallah to ya haka nan da kadai masallatan mana ko shi ta wani yau me amfani masallatan ko na iya sallah gidansu ko shi ta gidansu Allah ya kyauta malam muje aya ta gaba wa qala musa
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
na'am alqur'ani kenan to yanzu zamu zo wajen ilmul munasaba kafin mu shiga cikin bayani ko ba haka ba tunda babu asbabun nuzul wa qala musa ibnu ashur yace atfu baqiyati ma jara fil qissati mimma fihi ibratun wa maw'iza wanga atafina da Allah ya yi akan sashen kissa abinda shi yana da wurin ibra ma'ana abin lura wa mau'iza da abinda za a doki wato wa'azi kenan yace wa hadha muqaddima li khabari khuruj Musa wa man ma'ahu min ard Misra muqaddima ce Allah yake son ya kawo ta labarin yadda annabi Musa ya bar Misra da wanda suke tare da shi tunda an yi zancen suna nan suna nan to sai an ka fara bayanin muqaddima yadda annabi Musa ya bar kasar Misra mun gane wannan sai ya zamanto nan Allah ya ba mu labarin kissa annabi Musa da sauran annabawa dan mu dauki mi don mu ɗauki wa'azi ai ba komi ne an ka bamu labari ba sai wurin da akwai wani abin lura sai a yi sai a baka labarin shi ina fata ana fahimta ta to idan muka diba cikin wannan littafi shi kuma na arrabtu wa tanasub baina ayatul qur'anil karim an gane ko wa qala musa rabbana sai yace walamma balagha musa an gane ko alaihi salam fi izharil mu'jizati lokacin da annabi musa ya kai abin nan kai matuƙa wajen bayyana mu'ujizojin da Allah ya turo shi da su wara alƙauma sai yaga mutane musirrina alal juhudi sun doge akan bijire ma ayoyin Allah akan musun ayoyin Allah wal inad da taurin kai ko tsaurin kai duk ana cewa da'a alaihim sai annabi Musa ya musu addu'a qala ta'ala sai Allah ya ce wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'a ma'ana wannan yana nuna maka cewa tsakanin da'awa annabi Musa ma'ana tun daga lokacin da annabi Musa zo ma fir'auna an ka fara fafatawa inda sun ka ce qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahiruna aka ci gaba da tattautawa aka kawo masu sihiri don a kure annabi Musa wa qala fir'aunu utuni bi kulli sahirin alim an ka zo da masu sihiri an ka kasa sannan kuma aka hana duk wanda zai yi imani da annabi Musa ya imani da shi fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum ko baka nan bane haka aka ci gaba har aka kai ana hana ma mutane ibada dole sai dai su yi ta a koye ko baka nan bane kagari sai Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misr buyuta waj'alu buyutakum qibla kaga in sallah ba ta yi a fili dole sai an koma ana yi boye shi ko ana yin sallah a boye akwai matsala ko babu akwai kaga shi yasa waɗanda kamar nan ƙasashen ga da muke ciki mun zo mun iska addini arha shi yasa muke wasa da addini a makka da in kai ce allahu akbar ko kai kalmar shahada idan aka kama ka aka yi maka dukan tsiya bari ima yaren kanawa aka yi maka dukan tsiya aka dake ka sai ka yi aman jini ana neman masu imani a kashe akwai waɗanda an kai ta sassokewa a cikin garin makka an kashe saura ba zancen ka yi addininka muna ganewa haka aka yi kai yanzu in ka dubi kafin addinin nan ya zo zamanin nan da muke ciki mutum nawa an ka kashe sahabi dubu nawa aka kashe sahabi dubu nawa ya rasa gabarsa sahabi nawa miliyoyin makudan biliyoyi na watan zamanin sahabbai aka zuba kafin addinin nan ya kawo yau a gare mu amma sai a ce Allahu akbar Allahu akbar sai ce saboda bi saboda arhamun ka iske addini shi yasa wanda ya iske abu shi yasa kaga dan mai kuɗi yahi mai kuɗi iya kashin kuɗi dan mai mulki yahi mai mulki iskanci da zagewa dan malami yahi ganin karatu tuwo bai san albarkar karatu ta yake ci ba in bai yi ba baban shan mutu sai ya gane kuri ne don ana gadon littattafai amma ba a gadon ilimi sai an yi shi yasa in kaga mutum ya dauki abu da wasa wallahi ban zai same shi to shi yasa kuke ganin cewa dibi mutanen annabi Musa ba su iya yin sallah sai a boye muna yanzu gashi nan an ce 99% musulmi na kai hatta da mai son jagoranci a kasashen mu yayi kadan ya fito ya ce shi arne na ko yana goyon bayan kafirci kuma ya ci nasara ana samu shi hatta da 'yan siyasa in lokacin siyasa ya kama sai kaga ana gwado matansu da hijabi wanda duk duniya inda ta babu runta da hijabi wa matashi an gane ko ka gare shi shi ma sai ka ga an guro shi ya zo masallaci duk yan siyasa in lokacin zabe yayi har da sallah asuba suka samu wallahi sai ka gare sahowar ko ya rige kowa a zo a ce muku kaza a ce muku kaza a ce muku kaza ko ba garin bane shi ko sha'ir yace dan siyasa ya duru ma'a zujajati haythu darat wa yalbasu lis-siyasati alf lusin ya duru ma'a zujajati haythu darat shi dan siyasa yana kewayawa ne tare da mi tare da madubi kasan shi madubi inda ake gan in ka inda yake can ake ganin ka to ma'ana duk inda jama'a sun kai inda zai samu jama'a can yake tafiya wa yalbasu lis-siyasati alf lusin yana sa wani riga dubu don ya ci nasara a cikin siyasarsa in ya zo wajen malamai sai a ce to ko diba mu da su kun san malaman da ma an ce kala kala na wancan minari sai a ce wancan dan akida ta wancan irin waɗannan na masu ra'ayin riƙau yan qur'ani da hadisi in ya zo wajen ku sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah akramaka Allah mun kun san mun hison addinin nan ka a sa ƙarya a riƙe qur'ani da sunna eh irin saudiyan nan kun san mun hison ai addini irin na ƙasar annabi in ya jiya can sai a ce mai to waɗancan su kasan su suna da ɗan wani wata ƴan mazhaba mazhaba wace irin mazhaba ta gare su sai a ce mai ƴan mazhabar da gare su su ana ɗan bai irin wani ɗan sufa sufa cili sai ce to Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullah kun san Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira kuma musulunci dai ba a son ana ɗan tsanantawa da ɗan wani abin nan dai kawai dai a dai ta dai kowa dai hirke dan ibadar shi kaza kaza kaza ya an ka tahi wajen bokaye sai a ce musu to kun san lenijar itin fayi layi kun san ai dama mu afirka ba mu gadi sallah ba eh ba mu gadi sallah ba ka ji shegen duniya eh kakakin nan mu ai kaza kaza na sun kai bakan ƙwariyar nan abin ga ƙwariya da abin nan da ƙwariyar goge sai an buga ta ba wanda zai hana muku kai addinin ku zamu ba ku liberté total kuma zamu hidda muku kasafi cikin kuɗin ƙasa kuma 'yan ƙasa ne in an ka zo wajen mata irin ga masu neman yanci wadanda ba su zama masu zaman banza a ce mu muna tare da ku don saboda kun san an hana ma mata su ji daɗi don haka ya kamata mu ba ku liberté ɗin ku in yadda wajen tura ya ce za mu yi yadda za mu yi mu kwanta san musu da hankali kahin mu samu mulki sai mu gana musu azaba in yadda wajen yan shi'a ce musu to kun san lalle an cuta ma gida iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi ahlul baiti an cuta musu da haka mu yanzu muna tare da ahlul baiti musuluncin nan duk da yake qur'ani ya sabka a makka amma dai irin din nan suna akan gaskiya don suna tare da ahlul baiti shegen duniya to dan haka kada wani mutum ya sa tsammanin zai iya malamai wayo da addini wallahi almuhimmu dai kun gani ashe addini ya kai inda bayi sai mi sai a ɓoye tunda mun samu ilmul munasaba ba za mu iya samun fassara wannan aya gaba ɗaya ba amma bari mu bi mai jalale ne ko shi mun ka samu wa wa qala musa mai jalale ne yace annabi abin da kenan cikin tafsirin jalale ne wa qala musa Allah yace annabi musa yace rabbana ubangijinmu innaka ataita fir'auna Allah tabbat كابا فرعون او قراءة شاذة انك اتيت فرعون وملئه ينزو الله ذاك با النبي موسى قراءة شاذة كديبة الدر المسون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي ده سورة اللي تتفاي اما شينا دوبا شيا كاوتا كينان انك لاباري ني وغا قراءة اتكو انك an gane ko sai ta zama tomi sai ta zama tomi wato abin nan kamar tambaya ce Allah yake annabi yana annabi Musa yana tambaya ce ta ta'ajjub yanzu Allah zaka ba Fir'auna ga wurtaccen kafiri irin wannan dukiya dan ya bata addinin ka amma kuma nan innaka nan kamar ikhbar ne tabbat wa ƙala Musa, annabi Musa ya ce, Rabbana ya Ubangijinmu, innaka Allah kai tabbat, a taita fir'auna, lalle ka ba fir'auna, wa mala'ahu da mutanensa manya kinan ashraful qaum sai zama to sauran sun bi su, zinatan Allah ka ba su ƙawa ko a ce kayan ƙawa wa amwalan da dukiya fil hayatid duniya a rayuwar duniya. annabi Musa ce rabbana ya ubangiji ataitahum zalika Allah ka basu wannan li yudillu an sabilika mai jalade ce mi fi aqibatihi a cikin karshen al'amari sai su batar da mutane daga hanyarka ina fata an fahimce ni to rabbana li yudillu an sabilika wannan ita ce qira'a ta al-kufiyuna in ka koma cikin qira'a wato guda goma asim da hamza da kisa'i da khalaf su sun ka karanta li yudillu muna garewa don su batar da mutane an gane ko za mu zo akwai bayanai karkashin wannan aya na qira'at sauran qira'a sun karanta li yadhillu an sabilik Allah dan su bace daga hanyarka to su su fir'auna sun bace komi sun batar li yadhillu kenan li yadhillu su su bace hum bi anfusihim li yudhillu ay li yudhillu an-nas an sabilik Allah ka ba su dukiya annabi Musa kaman mamaki ne kai Allah ka ba fir'auna dukiya da kuɗi ya jima shi na ta'addanci kuma Allah ba a kama shi ba na fata an fahimce ni annabi musa yana mamaki a waccan ƙira'a shadda kuma nan yana ba da labari sai ce mi li yudillu an sabilika yace fi aqibatihi to nan akwai magana kenan a ƙarshen al'amari Allah sai an kai inda fir'auna hu mutane duk yadda nake ce musu Allah kai na a Allah ba su yarda saboda kuɗi suka ta gani ana basuwa muna ta wa'azi muna cewa kaza haramun na haramun na sai kuma a gare mu mu ba mu da wasu manya manyan gidaje ana ta ganin mu ba mu hawa bewit ba mu hiddo yan jikka goma goma kullum mu ma gari na muka ce Allah gas su zo su ce homan lamban nan hoya in kun ka bi su hazara za a yi kasan shi wani duniya ga ruda ta yi ina fata an fahimce ni ba wai ina nufin dole malami sai ya hau wata mota ko ya ji daɗi ba a'a shi wani kiyasin shi duniya ita ce ɗaukaka da daraja shi yasa in an ka jima kamar mutane marasa gaskiya sun kaci karensu babu baka sai an kai inda in sun ce su Allah ne ma za a yarda shi yasa fir'auna da yaga dukiya ta yi mai yawa kuma babu jarabawa ba a kamai hari karshe sai cin mutanen shi shi Allah ne kaga waɗansu sun mutu a cikin mulkinsa wasu ma cikin mulkinsa aka haife sai sun karar cewa shi fir'auna ba Allah ne to amma mallan katon kaddara shi ce ma Allah na ka yarda kato wanda in zawo ya kama shi da gudu ka shiga cikin dushi kuma mutum ya ce maka Allah na kuma ka yarda haba wannan ba zai yiwa ba in dai kana da hankali to Allah ka tsare mu da imanin mu rabbana li yudillu an sabilik kina Allah su batar da mutane daga hanyarka ko karshen al'amari za su batar da mutane daga hanyarka rabbana tumis ala amwalihim Allah ka shafe dukiyoyin su imsakha ka shafe wadansu malamai suka ce nan yayi musu addu'a a shafe ta daga almaskhuni shine a canza mata halitta zinariya ta koma mi ta koma duwatsu tunda dama da dukiya tana daga cikin abin da ake amfani don a hana addinin Allah ya ci gaba duk wani wanda an san zai cutar da masu yi addini hidima sai a bashi a ba da kuɗi a ba da cin hanci don a hana addinin Allah ya ci gaba washdud ala qulubihim Allah ka daure zukatansu itba alaiha wastawthiq kenan ka itba alaiha kana iya cewa Allah ka yumke ta fasar malaman zauri ko wastawthiq Allah ka daure ta ko Allah ka rufe zukatan ka daure su tan tan tan tan tan in ka diba cikin fawaid في مشكل القرآن نئز الدين عبد السلام سلطان العلماء يا كابا يعني وجن وشدد على قلوبهم بامو دا داما سيدي زوا غوبي إن شاء الله ذا أدور ونن بياني النبي موسى تتو فلا يؤمنوا بزاسو إيماني با حتى يروا العذاب الأليم سيسون عذاب ما يردئي أي المؤلم أبنن ما يردئي كيرن يتدعى عليهم كو annabi Musa ya yi addu'a wa ammana haruna ala du'a'ihi shi ko haruna ammana ya ce amin amin amin a nan kafin mu wuce matsala biyu ke so su ja hankalin ɗalibai don ba cikin littafi wani lokaci za ka gane su ƙarara ba matsala ta farko a nan an gane ko shi ne cewa annabi Musa ya yi musu addu'a wasu sun ka ce a shi annabi Musa da annabi Nuhu sun yi ma mutanensu addu'a kuma ba al'ada ce ta annabawa ba ko mallami bai dace biyar da ake cutar da shi ba inda ba abin ya kai ya kaba ko zuciya ta zakiya duk abin da za a bi sai ce Allah ka shirye da mutane don Allah ya shirye da mutane da awata fi samun cin nasara amma Allah ka tsine ma wani Allah ka hallaka wani kai baka san tana yawa wani nan ba zai dawo ma musulunci aiki sahabban annabi Muhammad kafin zuwan addinin musulunci mu ne addinin su gumaka suke bauta ba gumki ne shi bauta ba gumki ne shi shirka suke yi kana iya in bu usulubi ka dan shi ai samu wannan yace abin ga sun yi bauta ma wani Allah kuma yanzu suka shiga musulunci kuma sun ka zama to sune khairu hadhihi al-umma bi nass al-Qur'an kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas to kaga ashe dan wani na shan giya ko yayi zina ba addu'a ga mai shi halaka ba a'a sai mu ce Allah ya shiryar da shi don shirka ta fi shan giya muni ko ba ga bane to Allah ya shiryar da shi ya dawo sai ya taimaki addini su Khalid ibn al-Walid sun kashe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi da dama lokacin da ba musulmi bane daga dawo suka dawo suka zo suka yi musulunci aiki me ya matsala ka dan wani ya shigo musulunci a aljannat in ka shiga kana tare wurin wani ne ko wani na tare wurin ka to kowa ma ya shigo muna gane wannan to annabi Musa sai an ka ce yayi addu'a da shi da annabi Nuhu wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara ka ji problem innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara malaman balaga sun ce to ai annabi Nuhu nan ma ya ce wala yalidu illa fajiran kafara ba wanda za su aihuwa sai fajiri shi ko mutum in an haife shi ba a kiran shi fajiri ko kafiri sai yayi ni sai ya girma sai an ka ce a'a nan bi itibari ma sai ya kunu in ya girma kafirin zai zama to amma anan da mas'alar da take ciki ta farkon ya an kai annabi Musa ya addu'a annabi Musa gashi da hankuri na fatan fice kuma annabin Allah kuma yana daga cikin ulul azmi rasul kuma yayi addu'a malamai sun ka ce shine annabi Musa mutanen Fir'auna sun ga mai ba za su yi imani da shi ba sun dauke shi dan sihiri wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin ko ba ka bane waɗansu malamai sun ka ce kai kakkuci kamu da surutu tun da kun kaga annabi Musa ya yi addu'a bayan addu'an da mi Allah ya ce alarama qala qad ujibat da'watukuma Allah ya karɓi da auku to tun da yayi addu'a inda kuskure ne abin da yayi da Allah ba zai karɓa ba tun da Allah karɓa nan wannan ya zama to taqrirun li du'aihi ko li fi'lihi shi kuma annabi Nuhu da yayi addu'a shekara da wai shi na wa'azi walaƙad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa shekara 150 yana wa'azi kai ko da ka taho cikin kwana 50 kaga sun kowa shi karbi da awakka eh ko matarka cikin kwana 50 ba ta binka sai an jima ana ana abin nan na fata muke kuma shekara ga 950 da ya mata shi bata ma bi shi ba shi annabi nuhu ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما kai kuma taka ko wata biyar ba ba kana so sai ta bi ka daidai mata annabi nuhu annabi Allah na kai kai dan ustazu na mallami na kace ba ko ustazu ko mallami ko liman ko ba haka nan bane shi ko wanga manzon Allah ne kuma daga cikin ulul azmi na rasul shekara 950 shi na wadi mata shi ba ta bi shi ba dan shi bai yi imani ba kuma yana son dan nan kwarai ko haka nan bane to ya kamata sai an ka ce shekara 950 ai ya riga ya gane halin su wasu sun ka ce kai ga ku cika mu da surutu Allah na ya bashi labari wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabtais bima kanu yaf'alun abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته